بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شغب دكراتم نا لتاف كشف الشبهات واللفة تاب مالمي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه za mu tashi inda malam yake cewa wa yuqalu aidan idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rusula fi kulli shay ar-rasula fi kulli shay'in wa jahada wujub as-salah fa huwa kafir halal ad-dam wal mal bil ijma' ila akhirih manta ba malam yana mai bada amsa akan shubuha wadda wato ainihin mubtadi'a waɗanda suke kuburai da sauransu kuburiyai suke badawa akan aisu suna bautar Allah kuma sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ta yaya za a kafurta su saboda suna neman tabarruki na wani Allah daga cikin waliyai to mun ji yanda amsa ta taho yana mai ci gaba da fayyace amsa akan wannan shubuha wannan shine karatu na sha hudu
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطقت لا تختلف المذاهب مذاهب
لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل نعم قالin ya ce wa yuqalu aidan hal yau a gurin ba da amsa akan wannan shubuha za a ce musu idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasula fi kulli shay'in idan dai har ka tabbatar da cewa duk mutumin da ya gazgata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin dukkan komai ya yadda da tauhidi ya yadda da zakka ya yadda da aikin hajji ya yadda da azumi ya yadda da sada zumunci ya yadda da dukkan komai daga cikin abubuwan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da su wajaha da wujubar sala amma shi ya yi inkari na wajibcin sallah sai ce sallah ba wajiba ce ba kamar yadda 'yan hakika suke cewa mutum zai kai wani mataki da zai halartar ma kanshi abin da shari'a ta ta wajabta ta haramta shi fa huwa kafirun halalud dami wal mal bil ijma to in dai ka yadda da haka wanda ya gizgata dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma sai ya yi inkari ya yi musun wajibcin sallah ka yadda cewa kafiri ne shi da ijma'in malamai jinin shi ya halatta dukiyar shi ta halatta in ya ce sallah ba wajiba ce domin ko kafiri in ya musulunta sai ya yi sallah sana a kyale shi a daina ya karshe sai ce fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahu وكذلك إذا أقر بكل شيء هكذا da zai yarda da dukkan komai duka rukunan musulunci ya yarda da su illa al-ba'tha amma bai yarda da za a tashi ba tashin alkiyama ya bi yadda da tashin alkiyama ba to wannan shi ma kafiri wa kadhalika law jahada wujuba sawmi ramadana wa saddaqa bidhalika kullihi hakan nan da zai yi inkarin wajibcin azumin watan ramadan amma dukkan wa'incan ya gazgata su ya yadda da rukunan musulunci ya yadda za a yi tashin alkiyama amma cikin rukunan musulunci sai ce azumi ne bai yadda da shi ba to shi ma wannan kafiri ne la takhtalifu almadahib fihi dukkan madahib na musulunci na fiqh ba su yi sabani ba akan haka ba wata mazhaba da ta ce idan mutum ya yi inkarin wani rukuni daga cikin rukunan musulunci har yanzu musulmi ne bal tahlilul harami wa tahrimul halali ma na jefa mutum cikin kafirci ba inkarun rukuni ba allazi huwa ma'lumun min ad-din bi darura mutum ya halattar da abin da Allah ya haramta ya ce cin naman alade halal ne ya kafurta haɗarin shi ba bai kai wancan ba ko ya haramtar da abin da Allah ya halatta ya ce shan ruwan sanyi haramun ne ya ce haramun ne ba tare da yana nufin wani wanda yake shan wannan ruwan sanyin zai iya cutar da shi ba duka wa'annan za a yi bincike a kai kawai ya ce iflakan shan ruwa haramun ne cin tuwo haramun ne ya kafirta da ijma'in malamai to ina ga wanda yake sallah ba dole ba ce ina ga wanda yake azumi ba dole ba ne ina fata an gane to yin inkarin rukuni daga cikin rukunan musulunci kafirci ne da ijma'in malamai wanda sadrul ulama su ne ashabul madahib al-arba'a wato akan wanda suka biyo bayan su alace wa qad nataqa bihi al-qur'anu kama qaddamna kuma al-qur'ani ya furta hakan kamar yadda muka gabata wanda zai yi imani da wani bangare na littafi ya kafirce mu wani bangare Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne kafiran gaskiya fa ma'lumun anna at-tauhid huwa a'zamu faridatin ja'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam to abu ne sananne cewa tauhidi kadaita Allah shine mafi girman wajibin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wa huwa a'zamu min as-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajj tauhidi yana gaba da sallah yana gaba da azumi da zakka da aikin hajji duk ba su kai shi girma ba ba su kai shi karfi ba ba an ce ba su da girma ba suna da girma amma gaba da gabanta fa kaifa idza jahada al-insanu shay'an min hadhihi al-umur to ta yaya za a ce idan mutum yayi musu yayi inkarin wani abu daga cikin wa'annan al'amura kafara ya kafurta walau amila bi kulli ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam koda ko yayi aiki da dukkan abin da annabi ya zo da shi zai zama bai yadda da wani ɗaya daga cikin rukunnan nan ba kafiri ne da ijma'i kuma ta yaya wa idza jahada at-tawhid alladhi huwa dinul islam kull huwa dinur rusuli kulluhum la yakfur kullihim la yakfur to ta yaya kuma za a ce idan yayi inkari yayi musun tauhidi wanda shine addinin manzanni do gabaki ɗayansu ɗaya za a ce bai kafarta ba ina fata an gane can ai sai da ka lallaɓa shi har sai da ya yarda da cewa idan mutum ya ƙaryata sallah ko ya ƙaryata azumi ko da ya yarda da sauran rukunan musulunci da sauran tashri'at da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah ya kafarta inda ya ƙaryata ɗaya daga ciki to idan haka ne ta yaya za a ce wanda ya ƙaryata sallah ko ya ƙaryata azumi nan ba ana nufin ya yi ba shi akwai saɓani ciki ya ce ba dole ba ne duka malamai sun haɗu a kan cewa ne kafiri ne wanda ya ƙaryata to ta yaya kuma za a ce mutumin da ya ƙaryata tauhidi ya yi inkarin tauhidi ko a lafazce ko a aikace shi kuma ta yaya za a ce ba zai kafarta ba alaice subhanallah ma a'jaba hadha al-jahl kai wannan jahilci na da ban mamaki matuka in ba jahilci ba ta yaya mutum abin da yake ra'sul amr ra'sul amr al-islam wal islam al-istislam lillahi bil tauhid wa huwa tauhid a ce wanda ya musun shi yana musulmi amma wanda ya karyata wani far'i daga cikin furu' na ainihin wato addinin shi kuma ya zama kafiri aga akwai jahala aina قال رحمه الله ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤذنون ويصلون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيان أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون na'am malam yake ke ci gaba da cewa cikin ba su amsa wa yuqalu aidan kuma za a ce musu gurin ba da amsa haula'i ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ga sahabban manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama khairun nas qatalu nabi qatalu bani hanifata sun yaki banu hanifa sun yaki banu hanifa waɗanda suke yamama mabiyan musailama وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا بمبنش أبو حنيفة بنو حنيفة حنيفة علمين سونان أنكما حنيفة قبيلة نفات عنقان أبو حنيفة ذاك علم اسم اسم شخص وتلك حنيفة قبيلة معروفة في اليمامة من قبائل العرب شديد البأس مفهوم قتلوا بني حنيفة سنياك بنو حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الهلم بنو حنيفة سنزو سن مسلنتا أقول من زن الله صلى الله عليه وسلم تعرض شي مسيلمة أكن تي مسيلمة كو مسيلمة مسيلمة بكسر الله وفتحها وهم يشهدون أن لا إله إلا الله in shahada ne kuke so a ce ta baki su ma sun shaida wannan muhammadan abduhu wa rasulu akwai alif gaban da wa anna muhammadan abduhu wa rasulu wa yu'azzinuna wa yusallun suna kiran sallah suna yin sallah amma sai dai bai kai zuciya ba tunda shi musailama sai da ya nema annabi sallallahu alaihi cewa in annabi ya rasu shi ma a bashi gado na annabta ko wani bangare na na annabta a sahaba biyu annabi sallama akwai wani ice a hannun shi ya ce wallahi ko wannan ba za ka baka gada ba a cikin addinin musulunci ma'ana na annabtaka ko na abu makamancin haka amma da zai tsaya kan musuluncin shi khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza faqahu to amma sai dai akwai fama wanda ya bayyana shi lokacin abubakar balcin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam نعم فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي wato dan yana so ya bambanta kanshi da banu hanifa sai ce to ai su banu hanifa suna cewa musailama annabi ne shine farkon awwalu man tanabba awwalu man tanabba wasu suka ce tulaiha ne tulaihatul asadi da shi ya tuba waɗanda dai kusan a lokaci ɗaya suka yi da'awar annabtaka musailamatul kazzab la'anahullah tulaihatul asadi da ainihin sajah bintu malik arrababiyya at-taghlibiyya wadda ita ma ta musulunta ta tuba shi ma tulaiha ya tuba musailama shi aka kashe akan kafircin shi sai muhtar daga baya muhtar sakafi da shi ma ya yi da'awar annabtaka bal har da'awar ilahiyya ya yi wanda shi ma musu abu bin zubair ibn al'awwa rahimahullah musab shi tabi'i ne shi ya kashe shi a wani yaki da suka yi a yankin iraq na fata an gane to suna cewa ai musailama annabi ne kulna sai mu ce musu hadha huwa al-matlub amma kafin nan mu dan taba wannan lambar ba za ta karantu duka ba sana da yawa mu taba musailamatu sai ce ibnu habibin al-yamani al-kazzab لعنه الله وأخزاه آمين ادعى النبوة سنة عشر وقد هلك على يد على على يدي وحشي بن حرب وحشي وند يكش همزة وسن أسلم وحسن إسلامه رماه بالحربة أي harbe shi ya jefe shi da mashi fa an fazahu mashin nan ya barka cikin jikin shi kama tu'qarul ibl kamar yadda ake soke raƙumi ya kife to aka yi kifar da shi to bayan ya faɗi yana shure shure wa darabahu abu dujana ta abu dujana ala ra'sihi abu dujana kuma sai ya zo ya sare shi a saman kanshi fa falaqahu ya barka kan nashi shi kasan dukan ban haushi ake maka lawai bakin arni wa zalika bi ukri darihi fil yama fil hadiqa hakan ya faru ne a tsakiyar gidan shi a cikin hadiqa hadiqatul maut gidan nashi yana da girma to akwai wani yanki na gidan gona a ciki nan ya shiga ya laɓe da mutanen shi bayan ya kakkashe sun kakkashe manyan sahabbai da qurra da yawa a nan ne su salim maula abi hudhaifa da shi ne gidan nashi hudhaifa ibn utba abu hudhaifa ibn utba duka anan suka yi shahada su zaid ibn al-khattab yayan sayyidina umar a gurin an kashe qurra'u da yawa domin khalid ya sanya tutoci waɗanda suke rike da su galibi qurra'u su da darajarsu alarammomin mahaddata wanda ya sa shi kuma jagora irin na wancan lokacin na gaskiya shi baya gudu kuma gaba yake shiga yanzu ne kwamanda yana cikin haima yana ba da umarni su da sai aka kakkashe su sosai to sai shi musailama sai insihab insihab ya janye sojojin shi sai suka shige cikin wannan gona wacce ke da doguwar katanga shine bara ibnu malik bara ibnu malik a nan ne ya ce to a jefa shi saman katangar ya je ya buɗe ƙofa haka ko aka yi bayan da ya sun ƙi yadda ya rantsuwa kuma yana cikin waɗanda lau aka sama alallahi la'abarwa ya ce wallahi sai kun jefa halid ya ce shi ke ka ɗaura shi saman takubba biyu suka ce ma shi biyu aka jefa shi suna saran shi yana saran ƙofar nan ya buɗe ƙofar amma ya fita da rauni tamanin da wani abu kuma bai rasu ba a lokacin sai da ya warke ya ƙara fita wani yakin ina ga sai lokacin sirrin umar man sannan ya shahada ridwanullahi alaihim ajma'in to lokacin da aka fasa kofan ne aka shiga sai zama kowa wato yana neman musailama ya kashe shi kuma daman wahashi ya taho da niyyar ya kashe musailama saboda wannan mashin ta kankare zunubinta na kashe hamza duk da Allah ya yafe mishi amma athar din yana nan a zuciyar shi da kuma wasu mutane suna kallon shi da abu sai da ya kashe musailama musulmai suka yi farin ciki a nan ne yake cewa biki biki qataltu sharran nas khairan nasi hamza wa biki qataltu sharran nasi musailama radiyallahu anhu wa arda a'ani wahshi kudaka wahshiya ya ya harbe shi abu dujana ya zo ya karasa shi ala ra'asi to shine yace ukur darihi ko a tsakiyar gidan shi an ce ukur ma'ana wasan lil hadiqa hadiqatu nur allati yuqalu laha hadiqatu nur wa kanat waqa'at al yamamati fi sanati 11 ala ma qalahu ibn jarir ibn jarir wa ghayruhu wani shi cikin tarihin shi ya ce shekara ta goma wa qala al waqidi wa akharun illa anna kalam al waqidi ghayru مقبول لأنه متروك بل اتهم بالكذب والوضع هكذا أنت ابن جرير شيني معتمد سيدي وغيره وآخرون أن دوب يوم سودة تحقق عند سكي أما دي ابن كثير يا حدا كان مغنغل كانت سنة اثنتي عشرة استقال شكرا ابن كثير يتي والجمع بينهما أن ابتداءها في سنة إحدى عشر والفراغ منها في سنة ثنتين ashara wallahu alam wannan shi yafi so da yakin an jima ana ana fitar da Khalid yayi akwai nisa tsakanin Madina da Yamama san kuma sun ta kai hari sun samu gharat tsakanin su da wasu murtaddun a hanya kafin su kai zuwa ga Musailama so da haka wannan zai iya yiwuwa yazo cikin al-bidaya والنهاية جزء من شدة صفحة ɗari uku da sittin da bakwai to mu koma idan suka ce inna musailama wa'incan suna cewa inna musailama ta nabiyu kulna sai mu ce haza huwal matulu kamar a hausa ka ce an zo gurin eh an zo gurin ka kama kanka domin idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kafara wa halla maluhu wa damuhu لن تنفعه لم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض إذا هر يكسنشي وندي يتقى ونمتم زواج درجة النبي yace wannan annabi ne ko matsayin shi matsayin annabi ne kamar yadda banu hanifa suka daga darajar wa sai lamatu ta har ya zo musu da ƙura'anin shi ko alfilu malfilu wa ma adraka malfil lahu zailun tawilun wa khurtumun kabirun gadan shi suka ce to wannan takaddar a yaga ta a cikin fada in ta fita waje da kuwa za ta yi mutane da gaski za su ce to wannan ba ƙura'anin da Allah ya saukar ba akwai ruwayoyi irin waɗannan da malamai suke kawowa la da'i li zikri habun so da haka wanda ya daga wani mutumi zuwa ga daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kafir jinin shi ya halatta dukiyar shi ta halatta shaidawar shi biyu kamar yadda banu hanifa suka zo suka karɓi kalmar shahada gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahadar shi ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallar shi duka ba za su yi mushi amfani ba ya zama kafiri kuma wannan shi ya tabbatar ko domin cewa shi ai su wa'incan suna cewa musailama annabi ne kinan ya yarda da abin da ka faɗa na cewa ya kasso da sahabbai suka yi saboda sun kafirta ne sai ce to ai su suna cewa musailama annabi suka ce to shikenan ta yaya za a yi mutumin da ya kasance ya daga wani mutumi zuwa ga darajar annabi ya zama kafiri kuma haka ne jinin shi ya halatta sallar shi da kalmar shahada shi duka ba za su yi mishi amfani ba to ina ga wanda ya daga wani mutumi kamar shamsani wani ne can da najid a wancan lokacin shi ne gausinsu ko shehinsu da suke bi au yusuf ko kuma wato ainihin yusuf hakan nan tas gari can a ƙasa au sahabiyan ko wani sahabi ko wani annabi ya kai shi zuwa ga mataki irin na aljabbar mai sawa a yi dole wanda shi ke rike da sammai da kasai matsayin allah subhanahu wa ta'ala ma a'azama sha'anahu lamari da girma na lamarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya girmama, ko kuma girman wannan kafircin ya yi girma ya fi wancan, ko ba haka ba. Kazalika ya tuba Allah ala qulubil ladina la ya'lamu. A can ƙasa ya ce Yusuf wa Shamsan wa Taj asma'ul li ba'dil mu'taqidin fi tilkal bilad. wato sunayen wasu ne da ake mu'taqarin wanda ake kudurce wato ainihin karamomi da sauran abubuwan da suke sun saba ma shari'a a kansu a wancan lokaci a wa'incan garuruwa na najid ma'ana saman tsaunukan larabawa sai ce kalbadawi wadda suqi wal mutawalla wa amsalihim fi misr kamar a ce ahmadul badawi da الدسوقي إبراهيم الدسوقي المتولي أنا ينا نفهم متولى الشعراني كي الشعراوي كينا الشعراوي تند شي ما ينزو قبة شي da barihin shi ya zamanto guri ne na zuwa a shirka ina fata an gane wani أحمد البدوي أحمد بن علي بن يحيى البدوي wanda ya ce shi alhusaini ne ma'ana wai shi jikan annabi ne aka yi da'awa ta sufanci daga baya kuma yi da'awa shi'anci da zandaka ma na haka suna ce mai alfasi wanda shi ne salisu a kutabil wilaya al'arba'a salisu a kutabil wilaya al'arba'a suna mai lakabi da shekul arab ko su ce su asafuhi ya halaka 675 ahmadul badawi kenan shine na uku shine na uku daga cikin akfabul wilaya guda hudu ne suka ce manya-manyan waliyai kutubai waɗanda su suke juya duniya ba abin da zai faru face sai da sanin su ba wani alheri ko wani sharri ko mutuwa ko rashin lafiya ko arziki ko talauci da zai faru sai da ganin damarsu sai da ganin damarsu wato ka iya cewa a takaice duk wata kudura ta ubangiji a nan duniya da take aiki a duniya sun ba mu waɗannan abubuwa arba'a suka ce ba za su yi lokaci ɗaya ba amma kuma kowanne girman shi da ƙarfin ikon shi ɗaya ne da na ɗan uwan shi na farko suka ce shine Ahmadu Rifa'i wanda ake jingina mai tariqar Rifa'iyya na biyu suka ce shine Abdul Qadir Al-Jailani zulman wa buhtan na uku suka ce shine Ahmad Al-Badawi na hudu shine na gaba Ibrahim Ad-Dasuki shi ma Misri ne wanda sunan shi Ibrahim bin Abdul Aziz Abul Majad Ad-Dasuki Al-Misri shine akhiru kutab al-wilayati وآخر أقطاب الولاية الأربعة لدى الصوفية شيني جاغورا دريكا تأينيهم الدسوقية مصر سنة مي لقبي أبو العينين هذا ألقاب ديوا أنا شيخ شهارة كن يشت أبو العينين يا هلك دري شدة تسعين دشدة دري شدة تسعين دشدة شي متولى شعراوينا بقانا نني 1998 يا رسول من الإسلام ماذا أتي 98 a 98 ya rasu hijira 1419 sai malam yake cewa amsalihim fi misr wa kabni arabi kamar ibnu arabi shi ma a dimashq yanda mutanen shi a dimashq yankin siriya suke itikadin karamomi da daraja har suke kai shi manzila irin ta uluhiyya har da rububiyya ma ibnu arab wanda bayan hallaj bayan hallaj ba a taɓa yin zindiki kala ibnu arabi ba a kulu zalika bi mil'ifiyya ba a taɓa yin zindiki bayan hallaj irin ibnu arabi shi ko hallaj shi kan katini ke sa wasu daga cikin sufaye masu taƙiyya masu dan sufaye ma suna da takiyya ba shi'a ne kadai ke takiyya ba wasu daga cikin sufaye masu takiyya sukan soke shi su fidda shi daga cikin sufaye kai lalacewa irin ta halasta kai yan shi'a ma suna kokarin fanfare shi daga cikin su dan shi ma ya iddiayin shi'a shi'a ma batiniya shi'a batiniya domin duk wanda yake dan shi'a batiniya to yana da alaka da sufanci duk wanda yake sufi kare sufanci irin na tsabaka ta uku tsabaka su halatu ibn haram to dole sai kaga yana da alaka da shi'a saboda batiniya daga shi'a take to suna da wasu mu'taqadat waɗanda suka haɗu da juna a ciki waɗanda suke kufuriya ni kaulan wahida ina fata an gane ibn arabi sai shi muhammad ibn ali ibn muhammad ibn arabi al-dha'i al-hatimi al-andalusi suna mai lakabi da ashekul akbar haka su inda ka ji sufi ya ce ashekul akbar yana nufin ibn arabi yana da tariƙar shi al'akbariya a tariƙatul akbariya na fata an gani ya halaka shekara ta 638 shi di ya riga su ke to shi ma mutanen dimashq suna suna ba shi irin wannan matsayin ka duba littafin shi fususul hikam za ga kafirci karara ga kafirci karara aqida ta wahdatul wujud da inda ma yake kusan nuna cewa bal ba ma kusa ba yake nuna cewa fir'auna kan gaskiya yake cewa fir'auna kan gaskiya yake ai kware ku Allah ka tsare sai ce qalahu muhibbud din al-khatib محب الدين الخطيب شي فدها كما انا فسر وجه مغانا ابن عبد الوهاب yace fa kaifa biman yar biman rafa'a shamsan shamsan ba wai suna ne na tasmiya ba suna ne alami wanda ya daga darajar shamsani da yusuf sai yace su ne manyan waliyai na wancan lokacin a gurin mutasawwifa kamar yanda misrawa suke i'tiqadi dangane da ahmadul badawi ibrahim ad-dasuqi tawalla sha'rawi da kuma dimashikawa suke itikadi dangane da ibn arabi da ainihin wato sauransu wanda shi kuma muhibbuddin al-khatib wani adibi ne sha'iri dan jarida wanda yake dan kasar asali kasar siriya ne sannan ya koma misra yana cikin wanda suka yi insha'in mu'assasa ta jam'iyyatu shubban shubban al-muslimin kenan a kahira kafin ikhwanul muslimin daga baya amma sun haɗe da shi hassan al-banna sai dai guba shi ba ta kai ta banna ba ya rasu 1969 miladiya 69 kenan to wannan kenan ina ga za mu bashi haka idan muka zo kafin wa yukalu ayyukan sai mu karanta karashin waccan lamba insha Allah na tafiya da karatun ya duba da akwai wa'inda ba su da nuskan mu don kasu zo su a tashi ba su kalli komi ba muka ce lambar kaɗai za mu karanta ta gaba su da insha Allah Allah ya ya Thank you.